الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاكم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هذه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله زام سيدنا بدأ كراتم كوكب الثالي إنا za a tashi to baiti na ɗari uku da tamanin ko? To bismillah rahman rahman hamis ittifaqu lafzin huzila fi adami sani ka shamsin wajala khilafun fi zihtilafil ma'ana fi zishtirakin wal majazi una man uhuma bihi ladal julli raha wal ibn malikin ajiz wa suhiha ثالثها في اتفاق موجب تسمية كالأحمرين سوبي والسادس افتقاد الاستغناء بالغير لا كالبعل والسواء فعن سواءين مع البعرين جنا بسيين مع الجزئين الربعانان غني ربعان كلتا كلا النحو أجمعان جمع شمال عن يسار أغنى عن عشرتين هز بعشرين جناه ومنعهما في كل أسماء العدد لا مئة والألف ما يغني ابتقد والسابع الإفادة تمر عنهما في كل نوما هس نفيا من سما والثامن افتقاد شبه الفعل فامنعهما أفعل منك المثل أصلهما الألف فالاهتسال يعمل لا رجوع في تياري ليس وليس في محل رنكي كلاهما ذو أنف ومحكي ضرورة لكن بفاصل يرى في الاتيار لو بدا مقدرة والتاء تبقى مع أهل اليان للأل أو شذ كذاه السيان لأنه أخف وابن مالكي في ذي جنن بما سواه فسلكي ولا تغير ما تسني مسدلاتكم تشو لا تغير ده الله يسا أنكا ونن إما to walhamisu sharadi na biyar na yin jam'i da alau da ta ko tasliya kai na yin tasliya ko na yin jam'i jam'ul muzakkar salim ittifaqu lafzi sai ya zama lafazin ya dace da wannan da wannan duk lafazin ɗaya ne to sannan ne za a iya tasliyar su ko jam'i kamar zaidu da wani zaidu to ai ya haɗawa a ce zaidani tunda lafazin ya dace amma yanzu kamar amru da zaidu to ya za ka yi tasne su in ka ce zaidani to ai ɗayan ba zaidu ba ne amru ne in kuma ka ce amrani ai ɗayan zaidu ne ba amru ba shi yasa dole sai ya zama lafazin ya dace huzila shi yasa an hana tasniya ko jam'i irin na zakar salim fi adimis sani a cikin wanda guda ɗaya ne ba shi da na biyu a cikin wanda yake ya rasa na biyu wato ba a yin tasniya ba a jami ka shamsu ina shi kamar shamsu shamsu tunda guda ɗaya ce to ba a yi mata tasniya ba a yi mata jami shi yasa da ake cewa kamarai ne wannan wato zarata galibi ne ba tasniya ba wajala hilafuhum saɓanin malamai ya bayyana fi zihtilafil ma'ana a wanda yake ma'anar ta saba kalmar kalma ce ta zo da ma'anoni biyu to za a yi haɗawa a yi tasniyar misali ko a yi jami kamar ainu ainu kalma ce da suke da ma'ana wajen guda talatin daban-daban akwai al'ainul basira idanu mai gani akwai al'ainu sayala idan ruwa wanda ke kwarara ko akwai al'ainu mai ma'anar zinari da azurfa to yanzu ba ta yi a ce a wajen wasu malaman ba ta yi ka ce aina ni kana nufin ainul basira da ainul sayalatu ba idan ruwa mai kwarara da kuma ido mai gani to ba dama ka ce aina ni wajen wasu malaman amma wasu suka ce a iya shi ainu shine misalin wanda yake mushtariki akwai dai kasida musamman wadda aka yi akan ma'anonin ainu ɗin nan ko wajen baiti wajen talatin ko wata ran a baya an fito da ita amma watakila in Allah da za a sake fito da ita ma a kusa ko ko akwai ta malam isaku ko da masu littattafai akwai ta ko sai an sake da fito da ita din to musharki kenan wal majazi haka nan majazi hakika da majazi a iya tasniya ana nufin hakika da majazi to shi ma a nan akwai saɓani wasu suka ce ba daidai ba ne wasu ko suka ce a iya yi kamar misali a ce laƙitul asadai ne kana nufin ka gamu da zaki dabba wannan da aka sani da kuma mutum wanda yake sadauki to amfani da kalmar asadu ana nufin zaki wanda aka sani wannan ai hakika ne amma ai amfani da asadu ana nufin mutum wanda yake sadauki to wannan majazi ne to yanzu ka iya hadawa ka ce ra'aytul asadai ne ko ba ka iya ba to suka ce ka iya suka ce ba za ka iya ba ba dama kai haka man uhuma a ce an hana bihi a irin nan na daldulin raha ya bayyana gurin mafi yawan malamai mafi yawan malamai suka ce ba dama ai shi yasa suke ganin cewa hariri a mukama ya yi kuskure inda ya ce ja da bil'aini hina a ama hawahu ainahu fansana bila ainaini ja da bil'aini alƙalin nan ko walin nan sarkin nan ya yi baiwa da kuɗi ainu anan ana nufin zinari gina amma hawahu ainu lokacin da son zuciyarsa ta sa idanunsa ta koma makauniya hansana bila aineni sai ya dawo ba shi da idan mai ganin ba shi kuma da idan ta kuɗi to ya haɗa da ido ainu mai ma'ana kuɗi da ainu albasira mai gani ya tasliya ce aineni to malamai da suka ce nan kuskure ne yin haka ɗin da ya amma suka ce a ai haka ɗin na yiwa walibni malikin ajiz wajen ibn malik ya ce a ka iya yi ka iya daidai ne ka yi tunda ai ana a wato ya zo a wasu buraren kama a ƙur'ani inda Allah yake cewa قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق to anan Isma'ilu ai ba uba ne na hakika na annabi Yaqubu ba dan uwan uba ne dai ammi ne amma aka kira shi abu to shi ammi in an kira shi abu ai majazi ne majazan ne ake kira haka nan annabi Ibrahim ai ba uban da ya haifi annabi Yaqub ba ne ya haifi dai ubansa amma tare da haka aka kiransa abu kalmar da za a sake ga shi Ibrahimu ita ce a ce mai jaddu kaka ne na annabi yaqubu ai kaka ne amma ba uba ba amma aka hada da wannan amman da kakan da kuma ainihin uban mahaifi aka hada aka yi jami'i aka ce na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika aba'ika din nan ya hada da uban da ya haife shi wanda wannan hakika ne a kiransa abu ya hada da kaka wanda wannan majazi ne kaka sunansa na hakika jaddu ne ba abu ba ya hada da ammi wanda shi ma wannan a saki abu akan ammi majazi ne sunan ammi na hakika ammi ammi dan uwan uba shi yasa ibn malik yace a ai a iya yin haka kuma yace ai gashi ma wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al aidi salasu hannaye uku ne fayadullahi al uliya hannun Allah ita ce madaukakiya wayadul mu'ti sai kuma hannun mai bayarwa wai rusailis sufla hannun mai roƙo ita ce ta ƙasa to yanzu da aka ce yadul lahi yadul maudi haka yadu aka hada aka ce al'aidi yadul lahi wannan majazi ne ba hakika ba yadul maudi wannan hakika ne a gurare a wasu guraren wasu guraren hakika ne wasu wani wurin ma shi kansa a ce yadul maudi da majazi ne ina misalin inda yake hakika in an gane karatun yanzu idan na ce ka ɗauki kayana na gida ka ba wani na sa hannu ne na bashi abin sa hannu na bashi ba ko ko ba a haka ko kuɗi na da ke hannunka a cikin suka ba wani kaza na ɗau na sa hannu ne shi yasa aka ce wani wakacin shi kansa ya yadda mu'udi din da aka faɗa ta ya zama haƙiƙa shine me idan ya sa hannu a aljihu ya ɗauko ya baya da hannunsa kaga wannan yadda mu'udi ce ko kuma a zamanance ta yiwu ya ɗauko waya ya bubbuga akawun ya ce a transfer ɗin kaza ga akawun ɗin wani kaga shi ba wannan a iya cewa yadda daidai tunda dai da hannu ne ake dandannawa ko amma idan cewa ya kawai bawa na kaza yanzu wannan da hannunsa ne ba da kaga shi yasa a saki yadu a sannan majaza ne ana balaga wa yake balaga ma na fi yaushe rawar guda profes prof tayar ne a sai ne wane ne yanzu kamar nan inda cewa kai ka ba wani kaza don aka ce hannunka ka bashi ka ga majazan ne ko tunda ba hannun ne ba ba to alaƙar wai tambaya anan shine to me alaƙar wannan majazan an faɗi wasu alaman sun ce alaƙoƙin majazi har ishirin da biyar ne a ce ishirin da biyar ɗin wannan wacce ce wasu sun ce sun kai sun kai wajen talatin ko wasu ka ce ma sha takwas ne kacal akwai wanda musamman ya yi waƙa littafi manzuma akan alaƙatul majazi إن العلاقات خمس ثم يتبعها عشرون نوعا فكن يا ساهزا هكني وقد صبرنا فنون القوم أجمعها فما رأينا سواها قد في الكلم إنت علاقوجين عشرين دجارة كتل تونا وتعين علاقات إيه سببية a ya aka ta zama sababiya ya yi amfani da hannun ne balle a ce sababin ita ce sababin ko ko ta yaya kake nufi da kake sababiya ce to mali da hannu ye yanzu misali a iya cewa a mun yi kiwon ruwa ana nufin min kiwon ciyawa da take fitowa da sababin ruwa to kaga wannan an ce ai sababiya ce alaka a fili yake saboda ciyawan nan ne sababin ruwa ne take fitowa in ba ruwa ba ciyawa sababi sababin ciyawa ruwa an fahimta to kamar wannan fa wata alaka za mu ba wannan ba ku taɓa zama da shi ba na da dan malam na ce ba ku taɓa zuwa ga tayin sayid ba na kun zauna har yau ma kuna tare ko ko ba da fatima ɗin ku ɗaya ba to to a tambaye shi wani alaƙa wacce ce ko ka ɗauko shi wannan manzumar ka duba ka ga ai bai tutsi gaba ɗaya ba su da yawa ba su talatin ba ma ko da kaɗan da sai kai musu sharhi ma ko to wannan dai shine dalilin cewa gashi an amfani da aidu a haƙiƙa akan yadu ta haƙiƙa da yadu ta majazi ko shi kansa yadu mu'uda din yadu sa'ilin ai ba lalle ta zamo yadu ta haƙiƙa ba ko haka ne shi wanda ya tambaya za aka bashi ba lalle da hannu ya karɓa ba wani lokacin sau da karɓar sai a je alat ne yake shigowa ko kudi sun shigo an bayar amma kaga aka ce an ba shi a hannunsa to a nan kuma shi an ce shi wanda aka ba din an ba shi a hannunsa wanda an ce majazi shi ma wani lokacin yakan zama majazi wani lokacin ta yi i hakika an ɗauka an ba shi a hannun nasa amma wani lokacin ta yi da aka ce an bashi a hannunsa majazan ne to shi kuma nan me ya alaka me alaƙar a irin nan wanda anan ma an ga dama ta a ce ma a gudanar da isti'ara ya zama alaƙar tashbihi ne kenan ko sai kuma a ce za a gudanar da majazi mursali irin yadda ibn kira da ibn kira nake faɗa a manzumarsa ta isti'ara wa kad yaji muhtamil isti'arati wa mursalin kamirsalin lishafati wa kad yaji muhtamil isti'arati akan samu majazi ya zamo a iya daukan sa isti'ara wato ya zamo alaka sa tashbihi wa mursalin ko ihtimalin majazi mursali ya zamo alaka ba tashbihi bace tunda yan san duk wani majazi wanda alaka sa tashbihi ne to isti'ara ce ko duk wani majazi wanda alaka sa ba tashbihi bane ana kira majazi mursali ko kamil sanin lishafati kamar yadda aka saki mirsanu ga leɓen ɗan adam asalin mirsan a mishfari ka mishfarin lishafati aka saki mishfaru ga leɓen ɗan adam me asalin ma'anar mishfaru leɓen raƙumi leɓen raƙumi shine mishfaru yanzu aka ɗauka aka ce an yi amfani da shi ana nufin ɗan adam leɓen ɗan adam ta ya zamo isti'ara ce wato majazi ne wanda alaƙarsa tashbihi ko kuma ya zamo a'a majazi ne mursali alaƙar ba tashbihi ba ya zamo ya kenan mun an ce alaƙar tashbihi ana nufin an kamanta leɓen ɗan adam ɗin da leɓen raƙumi dangane da cewa kowanne a cikinsu yana rufe baki ne kowanne na rufe haƙora ne kowanne ana motsa shi yayin tauna ko abin da ya kama da haka ko shi yasa wannan shine jami in kuma an ce majazi ne mursali ba isti'ara ba to abin da yake akwai a nan shine an samu itilaki bayan kaidi an fahimta asalin mishfaru haɓa leɓe ne amma da kaidin zamowarsa na ragumi to lokacin in ana so a majazi da kalma sai a ɗauko kalmar da take da ƙaidi a ɗauke ƙaidin ya zamo an mata idilagi sannan sai ya zamo kenan majazi mursali ba isti'ara ba an fahimta kana da manzumatul ibn kiran din eh sai a ce idilaki alaqatu al-idlaq da kalma ce da take da ƙaidi ana kiran lebe da ita amma fa da ƙaidin zama wasa na rago ne to amma yanzu sai ya zama ana kiran duk lebe wanda a cikin duk lebe leɓen mutum ma ya shiga an fahimta to ya walib na maliki a wasu heha an inganta wannan magana ta ibnu malik saboda wannan dalilan da aka faɗa salisu ha kauli na biyu a nan wanda ibnu usulin shi a kansa yake ibn usman shi ma malami ne babban na hawo da tasirifi wanda ya bada gudunmawa a duk bangarorin biyu kuma kusan sa ibn malik ne saboda shi ibn usman ya wafati 665 bayan nan da shekaru bakwai 672 ibn malik ya wafati ka kenan ashe sun hada lokaci wanda akalla shi kansa ibn usman ya wajen 65 shi ko ibn malik wasu suna cewa ma ya yi saba'in da biyar wasu amma zancen da ya fi inganci ya yi saba'in da biyu kaga dai in an ce saba'in da biyu ma yi ibn usmurin matsalan ya yi sittin da biyar ya zama ma kamar shekara daya kafe su kenan ko a zai zama kamar shekara daya kafe akalla dai sun haɗa zamani to wannan zancen na uku wanda shi ibn usmurin yake kansa ne fi zittifaƙin a cikin wanda yake a bizittifaki mujibi ta simiyatin idan abin da yasa aka yi kira ya dace idan abin da yasa aka yi kiransu da wannan sunan ya zamo ya dace to sauwabe ka ce daidai ne a yi tasniyar irin wannan ko a yi jami ina misali kal ahmarai ne kamar da ake cewa ahmarai ne jajaye biyu ana nufin me ana nufin zinari zinari da za'afara zinari da za'afar to dalilin da yasa ake kiran zinari a hamaru shi ne dai dalilin da yasa ake kiran za'afarani a hamaru saboda kowanne a cikinsu ana kiransa a hamaru ne saboda jani to kama a irin nan dan an ce amarai ne ya ba laifi kenan ko kuma da larabawa suke cewa aswadan suna nufin me dabino da ruwa malana da amin illal aswadaini a hadisin aisha ko illal aswadani ya fi kyau mako a ce illal aswadani a hadisin sai da aisha Allah ƙara yadda gare ta tace mukan zauna wata guda ko fiye da haka ma gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu da wani abin da muke ci sai dai dabino da ruwa sai ai wata guda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a girka abinci ba sai dai a ci dabino a sha ruwa to da ake kiran dabino aswadu ake kiran ma ruwa aswadu dalili ɗaya ne mujibin da yasa ake kiran su duk iri ɗaya ne shine zama wasu dai launin su baki ne to a wannan a iya tasmiyar a ce aswada ne kamar yadda yake ya zo a hadisin ita sayyida Aisha Allah ya kare da gare ta wasadisu sharaɗi na shida iftigadu listigina ibil gairi ba a tasniya ko a jami na kalma sai in ya zamo an rasa wadatuwa da a tasniyar wata kalmar ko a jam'in wata kalmar wadda za ta iya tsayawa matsayin wannan lakal ba'ar shi yasa kamar kalmar ba'ar ba a tasniyar su ba za ka ga an ce ba a rani ba ba a cewa ba'aurani wasawa'i ko sawa'u ba a ce sawa'ani sai dai nadiri kamar baitun mani da yake fara bi illam ta tsallin hubba baina na sawa'ani sawa'in sawa'aini yana roƙon Allah cewa yadda yake son matan nan ita ba ta son sa to Allah in dai ba za ka raba son daidai wa daidai tsakaninmu ba to ai gwamma a sanya aka yi mana maganin wannan lamarin ya zama yadda nake ji ina santa ita ma ta ji tana sona shi ne illan fitalil hubba bayna na sawa aini to wannan nadiri ne a larabci kan ga an yi tasniyar sawa'u da wuya kamar ba a yi saboda ne saboda an wadato da tasniya siyani a siyu siyu wanda ma'anarsa ɗaya da sawa'u da siyu da saba'u duk ma'anarsu daya to an wadatu da tasniyar siyu daga a ce an yi tasniyar sawa'u ma'al juz'aini haka nan ba a cewa ba a cewa ba a rani saboda mai saboda ana kawo juz'ani juz'an juz'u kamar ba'aru ne shine yake fa an sawa aini ma'al ba'araini ginan bisiyaini ma'al juz'aini akwai wadatuwa da a tasniyar siyu a ce siyani ko siyaini ko a ce juz'ani ko juz'aini a maimakon a ce za a yi tasiriyar ba'aru shi siyaini a maimakon sawa'u juz'aini a maimakon ba'aru shi yasa a nan a baitocin guda biyu akwai lafu da nashuru wanda yake mushawwashi ko wanda yake mushawwashi to an riba a nani ginin rabu'ani wato wato rabu'an meye rabu'an shine namijin siyaki siyaki dabba da ake kira siyaki to namijin ita ce rabu'an shi asalin suna rabu'u rabu'u duk wani siyaki ko namiji ko mace amma na nufin mace namiji kaɗai sai a ce rabu'an to yanzu a maimakon a ce rabu'ana ni an yi tasniyar rabu'anu ɗin sai a wada aka wadatu da rabu'ani rabu'ani siyakai guda biyu haka nan kilta kilta kila annahu ajma'ani kilta da kila sun wadatu daga kamar ajma'ani ba a cewa ajma'ani su biyun gaba ɗaya sai da ce kilta su biyun gaba ɗaya in mata ne ko kila su biyun din maza kamar na ƙur'ani kyautar jannatai ne a ta tukulaha jam'u shimalin an yi tsarin agana shimal shimal wanda yake nufin hagu da ya tsarin wanda shi ma da ya tsarin hagu ake nufi da shi to ake a jam'in shimal ya wadata daga a ce sai an yi jam'in ya saru ya saru bai da jam'i amma shimalu akwai jam'insa guri nawa ne jam'in shimalu ya zo a ƙur'ani Hmm? guri nawa ne jam'in shimalu ya zo a ƙur'ani na makarantar lungun mai lalle kullum ma na fi a suna makarantar taku a lungun menene lungun mai lalle ana musaffa ko ba a yi to shama'il guda guri nawa ya zo a ƙur'ani ko guri ɗaya ba za a faɗa ba ya na suratul nahl ya tafayyaru zilaluhu an al-yamin wa shama'il sujadan lillahi wa hum dakhirun dakhirun nan nawa kenan a qur'ani walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi ko والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون أنزو إذ فيكم في إذ فن أكم يجي آية تيكو كوري كوكو موسى شمائل bayan wannan akwai wani a ƙur'ani akwai dai ani lamini wa ani shimali izin ayar ma kullu ri'in minhum an yudhala jannata na'im kalla ita kuma wannan kalla ita ce ta nawa qur'ani saura nawa daga ita dai 33 ne ko salasuna kalla ut bi addi salasatin jami'u allazi fi zikri min hata hasala ko to ko ba musaffad da ka faɗa shi yasa ana cewa shama'ilu amma yasaru ba a yi masa jami saboda jami'in da ake wa shimalu ya wadata daga ake sai an wa yasaru jami an ashira ce na huzbi ishirina da maimako a ce goma goma biyu sai a ce ishirin gina huzgina karki wa da aka bi ishirina da ishirina a maimako a ce a sana sai ne goma goma gida biyu sai a ce ishirina wa na'ahuma ka hana tasniya da jam'i fi kulli asma'il adad a cikin dukan sunaye na adadi ba a cewa takwas biyu sai dai sha shida ba a cewa takwas uku sai dai ishirin da hudu ko lamiyatin sai dai ɗari to ɗari ita tana da ana yin tasniyarta a ce mi'ata yin mi'ata suratu ali imrana madaniyatun wahaya mi'ata aya to ana cewa mi'a ko salasu mi'a ko arba'u mi'a to kuma akan cewa mi'atu mi'atu an yi jam'in kenan ko ko a ce mi'atain wal alfi ko dubu ana cewa alaf yamdidukum rabbukum bi salasati alafin me yasa su ake tafiyar su ko jam'in shine ya kawo dalilin ya ce ma yuguni abinda zai wadatar daga ce an yi tasniyar tasu ko an yi jam'in if to it ya rasu a an rasa shi ko ita kada din ma yayi a faɗa haka ibtakada hu ko ibtakada nafsu ibtakada ta yi zo lazimi duk da cewa awan ifta'ala ne ko to ma yuguni ibtakada ma din mubtada ne yugune kuma silar ma din iftaqat jumla ita ce labarin ko to daman na ce Allah ba za a iya kaiwa ba ma ko gashi saura kwatanta yi ko ba akwai ba a kai can ba inda aka ja ko alhamdulillah an yi dai yayi baiti goma ko ko bai kai ba tara ne ka can ta maimakon tanwini ne a mufradin shi yasa ta irin wannan da nuni a jam'ul muzakkar salim da nuni a tasniya ai ana cewa a maimakon tanwinin da ya zo ne a mufradin tunda idan mufradi ne zaka ce zaidun ko yanzu zaka ce zaidun ko kuma akalla dai a baya ai an faɗi dalilin ko baka biyo karatun ba an faɗi la'alla an faɗi wani dalilin ko eh eh eh yawwa a tsarin takaita magana ne na larabci saboda yanzu misali zaidun wa zaidun ai ya fi nauyi ya fi tsawo fiye daga zaidani ko shi ne kuma nan gaba ma kaɗan ai za mu zo a wannan littafin akwai da yake bayanin cewa asalin tasniya dai a faɗi sunan a sake maimaita inda za ka ce kama zaidani asali kama zaidun wa zaidun ai ya kawo baiti ma ko laisun wa laisun fi majali ranki shahidi a kan cewa a maimakon ce laisani ya ce laisun wa laisun fi majalin ranki to eh na nunin a wannan na biyu ai ba dalili ba ne dalilin na wancan da aka faɗa cewa a maimakon tanwini ne ga mafuradi da yake mafuradi shine a tasiriya aka kawo nuni ko a jama'a muzakkar salim ake kawo nuni alhamdulillah karanta fatiha ɗaya salatu fatiha uku Allah ya mana taimako Allah ya ba mu fahimta Allah ya hore mana aiki da ilimi da kula da tafan Allah ya saka musu da alheri a malaman mu Allah ya saka musu da alheri a cikin wanda aka rasa Allah ya mata da rahama a gare su da dan uwan mu da wanda shi wanda shi ma mahaifinsa da kusan kwana bakwai kenan ko biyar haka kaɗan da rasuwa haka yanzu wanda ya sa wata bukata ta alheri a gaba to Allah ya taimaka masa akwai ɗan wani shi ma kullum yake zama wazifa ma Mustapha da insha Allah wurin Lahadi za a ɗaura auren yaron za a ɗaura auren ɗansa to Allah ya taimaka Allah ya bada zaman lafiya ya kawata ne bukata wata alheri Allah ya biya masa wanda wanda wani abu yake bashi tsoro to Allah ya yi masa Allah ya sa mu aminci da wani mu Allah ya inganta ta dukkan lamuran mu Allah ya inganta su masu shugabanci Allah ba su gane abin da za su yi al'umma ta amfana duniya da lahira. Allah ya raba mu da duk abin tsoro. Allah ya raba mu da duk wani kunci.